الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarshen baban da yake bayani dangane da wato yadda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya shinge abin da ya shafi ɓangaren tauhidi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babi na gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان to wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuni akan cewa haƙiƙa shashen wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato za su bauta wa gumaka wato cikin al'umma ta ma'aiki za a samu waɗansu kaso waɗansu jama'a daga cikin al'umma ta ma'aiki waɗanda za su bauta wa gumaka wato kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yi mana bayani a cikin sunnasa wanda take ingantacciya da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce alamtara shin baka yi tsokaci ba ya kai wanda ake yi wa magana ilallazina utu nasiban minal kitabi zuwa ga waɗanda aka ba su wani ɗan rabo na littafin attaura da linjila yu'minuna bil jibti suna yin imani da gunki wa tsaguti da kuma tsagut idan aka ce aljibtu aljibtu waɗansu suna ganin shine as-sanam gunki waɗansu kuma suna ganin cewa aljibtu shine dukkan abin da za a bauta wa na wani Allah hakanan at-taghut shi kuma shine ma tajawaza al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muda'in to shin baka yi tsokaci ba baka yi dibi ba zuwa ga waɗanda aka ba su ɗan kaso na littafi wato ilimin da aka ba su na littafin at-taura da linjila suna yin imani da tsagutu da kuma jibt wanda alkur'ani ya umarci bawan Allah musulmi ya kafirce wa tsagutu ya kafirce wa aljibt to amma su kuma suna yin imani da su da kuma faɗar ubangiji ta'ala da ya ce ƙul ka faɗa ga su waɗannan yahudawa waɗanda suke ganin abin da kai kake kai ɗin nan da sahabbanka abu ne wanda yake abin rika da izgili da faɗa suna ganin ba wani abu bane wanda yake na kirki ubangiji ya ce ka ce da su hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika shin kuna so in ba ku labari da mafi sharri daga wannan abin da kuke ganin cewa sharri ne wato saboda wannan ayar ta zo ta a cikin siyakin yahudawa wa idza nadaytum ila salati takhadhuha huzuwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun ubangiji ta'ala ce to kace da su shin bazan ba ku labari ba bisharrin min zalika da mafi sharri daga wannan abin da nake kai abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suke kai mathubatan indallahi wajen sakamako a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuna so in ba ku labari da abin da shine mafi sharri daga wannan abin da kuke ganin cewa sharri ne mu muke kai abin da ya fi shi sharri shine malla anahullahu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ne santar da su daga rahamar shi wa ghadiba alaihi Allah tabaraka wa ta'ala ya hushi a kansu wa ja'ala minhumul qiradata Allah ta'ala ya sanya birrai daga cikin su wal khanazira da aladu wa abada tagut da kuma wanda ya bauta wa gumaka wato waɗannan su ne mafi sharri daga ma'aiki da sahabban shi wato abin da yasa wannan shine taslimul jadal abokin hamayyarka idan ya ce abin da kake kai kuskure ne sai ka amsa da hannu ka ce tunayar kuskure ne to amma kana so in gaya maka abin da ya fi shi kuskure idan har wannan abin da nake kai laifi ne to abin da ya fi wannan girman laifi za mu ga alkur'ani akwai irin wannan da yawa yasalunaka ani sharil harami qitalin fihi mul qitalun fihi kabir lokacin da wato sahabbai na ma'aiki suka yi yaƙi to ranar da aka yi yaƙi ɗin sai zamanto suna tababa shin ɗaya ce daga cikin kwanaki na jumadal akhira ranar talatin daidai ce ga jumadal akhira ko kuma a'a jiya wata ya tsaya yau ɗaya ne ga watan rajab shikenan sai mu shirgai suke cewa to ba gashi ba kuna da awar ku sahabbai ne na annabi ku mumine ne gashi kuna yaƙe cikin wata mai alhurma kuma shi ko wata mai alhurma yaƙe a cikin shi laifi ne mai girma Allah ce ka ce musu eh in ma ya afkun sun yi yaƙi a cikin watan mai alhurma a watan rajab to amma dai cewa Allah ya fi shi girman laifi to in har abin da ma'aiki da sahabbai suke kai kuskure ne da sharri ne to sharri wanda ya fi wannan sharri shine wanda Allah ta'ala ne santar da shi daga rahamarsa saboda su yahudawa suna da yaƙini akan cewa Allah ta'ala ya la'anci yahudawa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam to tunda suna da wannan masaniyar ta cewa Allah ta'ala ya la'ance su to shi wannan babu inda Allah ta'ala ya ce ya la'ance shi to da wanda Allah ta'ala ya ce ya la'ance shi da wanda Allah ta'ala bai ambaci la'anta a tattare da shi ba ai wanda Allah ya la'ance shi ya fi girman sharri saboda wanda Allah bai la'ance shi ba mun gane da kyau shine abin da aya take so ta tabbatar mana da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace qala allazina ghalabu ala amrihim wato waɗanda suka yi rinjaye a kan al'amarinsu waɗannan ashabul kahaf ma'abuta wannan kogo waɗanda suka yi rinjaye a kan al'amarinsu su ne alhukamu wato shugabanni na wannan lokacin suka ce lanattakhizanna alaihim masjida lalle ne wallahi za mu riƙi masallatai za mu riƙi masallaci akan kaburburansu waɗannan ashabul kahfi mun gane da kyau a cewa ittikhadul masajidi wa ittikhadil quburi masajid wannan abu ne wanda shari'a ta musulunci ta yi hani akai abin da ya shafi wato yahudawa dalilin da ya suka janyo wa kansu la'anta shine Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu farautar kifi a rana asabar amma sai ya zamanto sun yi taurin kai sun karkace sun bandare sun yi farautar kifin ranar asabar kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani to sai zama ta dalilin wannan Allah ta'ala ya canza halittarsu ya sanya waɗansu daga cikin su burrai kamar yadda farautar kifi idan ka cire rana asabar a kwanaki shida na sati duka ya halitta su yi dago to sai ya zama to ranar da aka haramta musu su farauce ta rana ɗaya ce to sai suka yi farauta a ciki saboda wannan rana ta yi kama da ranakin da aka halitta musu su yi farauta a ciki tunda kowace rana rana tana fitowa tana fadawa ana samun yini ga baki daya a ciki to sai Allah ta'ala ya canza halittar su ya maida su irin kusan mutum ya maida su buri wanda buri shi ma ba wata halitta daga cikin halittu wanda take kama da dan adam kaman buri sai Allah ta'ala ya canza musu wannan halitta na'am
عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الأذة بالأذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا جحرة يا- نعم جحرة نعم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه Hadithi na farko a wannan babi an amso shi daga Abu Sa'idin al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Sa'idin al-Khudri ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce latattabi'unna sanana man kana qablakum. Ya ce lalle ne wallahi za ku dinga bin hanyar waɗanda suke kafin ku cikin al'ummu. Idan aka ce sanan ala wazani fa'al mun gane sanan ko shine mufradi ne na asnan yawwara saboda sanan sabab za mu ga cewa in za ka yi jam'i na sabab sai ka ce mai asbab fanan afnan sanan asnan to sai kuma sunan kowace nusuka ce wanda ta tabbata la tattabi'unna sunana man kana qablakum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce lalle ne wallahi za ku dinga bin hanyoyin waɗanda suke kafin ku suna da shi kuma sai ya zama to jam'i ne na sunnatu mun gane sunna ita kuma dama tana nufin a ɗariƙa kyakkyawa ko maras kyau to lalle ne wallahi za ku dinga bin hanyoyin waɗanda suke kafin ku na al'ummu hazuwal quzzati bil quzzati wato taku bayan taku lawale bayan lawale idan aka ce alƙuzza shi ne tasheme tasheme wanda yake jikin kibiya kibiya wanda ake halbi da ita kafin a saka ta cikin alfu gidanta gidan kibiyoyi din nan lokacin da mai fere ta yake fere ta dole kafin ya saka su sai ya tsaida su sun zamanto seti ɗaya ba wanda tafi wata tsawo ba wanda tafi wata wajen ƙasa tsini da kuma wajen faɗinta na ƙasa da kuma tsininta na sama wannan ita ce alƙuzza jami'insa shine ƙuzaz kamar yadda ya zo a cikin hadisi na abu sa'id al-khudri wa yunzaru fi qudadihi fala yujadu fi shay'un mun gane to ma'aiki alaihi salatu wassalam yace lalle ne wallahi za ku dinga bin hanyoyin waɗanda suke kafin ku wato taku bayan taku lawali bayan lawali hatta lau dakhalu juhura dabbin wato har dai da a ce waɗanda suke kafin ku za su shiga rami na adab shine damu da za su shiga rami na damu la dakhaltumu kuma wallahi da sai kun shige shi wato ma'aiki ya buga misali da rami na damu saboda ramin damu yana ɗaya daga cikin ramummuka na ƙwarirrika rami mai kunci sai ya zamanto ya siffanta yanda za mu yi koyi yanda za mu ba hanyar waɗanda suke kafinmu ɗaya bayan ɗaya ta yanda ko da a ce za su shiga wani guri mai kunci idan suka matse suka shiga ma sai mun matse mun shiga wannan guri Ƙalu ya Rasulallahi al-Yahuda wan Nasara, sabai suka ce, Ya ma'aikin Allah, a ta'anil Yahuda wan Nasara, shin kana nufin waɗanda suke kafinmu, kana nufin Yahudawa da Nasaru, shi ne akwai nusukar da take al-Yahuda wan Nasara, da fata sai zaman to mafa'ulun bihi ne, za ka ƙaddara a ta'ani al-Yahuda wan Nasara, to akwai kuma nusukar da suke zawa da al-Yahudu wan Nasara, ahumul yahudu wan nasara shin su ne yahudu da nasara waɗanda suka ke kafin mu ƙala faman ma'aiki ya ce to su wane ne waɗanda suke kafin ku in ba waɗannan kin guda biyun ba in ba yahudu da nasaran ba to wa zamanin da ake ciki wa kusan haka ne ba ma'aiki yana nufin dukkan al'ummar shi za ta yi koyi da abin da al'ummin da suke kafin mu suka aikata na rashin kirki ba amma yana nuni akan cewa cikin al'ummar shi za a samu waɗansu daga ciki duk abin da yahudu suka yi na ayyuka na asha to sai an samu cikin wani al'ummar an samu ayi yahudawa suna daga cikin waɗanda suka kawo riba sai ya zama to cikin wani al'umma akwai waɗanda suke koyi da su ko ba a samu ba akwai waɗanda suke kuɗi da ruwa cikin yahudu su ne a nan aka samu cin amana da ƙarya da sauransu za ga cikin musulmai ana samun wannan ko ba a samu ana samun masu cin amana masu shekazance na banza cikin yahudu ana aka samu waɗanda suke bautar wani allah cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke bautar wani allah ko babu akwai to sai zamanto wannan al'amari da ma'aiki ya faɗa kamar yadda ya faɗa ne amma kuma ba dukkan al'ummar shi bane za ta za ta yi riko da abin da al'umman da suke kafin mu suka suka tafi akai kuma za mu ga irin abin da ya shafi koyarwa ta addini na musulunci akwai abubuwan da takalidi namu a al'adance ma namu a al'ada waɗannan abubuwan babu su amma turawa da suka shigo turawa mulkin mallaka da suka shigo ƙasashenmu da kuma yadda suka buɗe telebijiyon kala-kala tashoshinsu da muke kallo sai zaman tomu ma mun kwashi irin waɗannan ake duna su irin ɓangaren shiga ɓangaren kalamai zance wanda suke da muni za ga yaro wanda bai wuce shekara kaza ba in yi maka wata maganar za ka ji wannan wa ba wai zancen a gida ba ne a koya mashi ko baban shi albarka bai san wannan kalmar ba wataƙila kakan shi ma ba lalle ba ne zai iya wannan tunanin amma saboda ana yaɗa guba ne a cikin irin waɗannan tashashuwan nasu kana kallo daga ɓangaren shiga 'yar musulmi ta ce irin wannan shigar za ta yi ta ga wata ta yi wata shiga wanda riga bakin cibiya da buje da sauransu ita ma ita ce kawai haka za ta yi ta fita saboda wannan diyal baturen ta burge ta kuma ita ma ta yi wannan shiga shine cinyewa ɗin kuma alamun to makarantu da ba zan can a ce mace da namiji su haɗu ba ne mace ko an yi wa mutum aure da mace ko kumya yake a ganshi da shi da ita a titi suna tafiya ba zancen a ce ba musu aure ba wallahi a can kwanan can baya za a ga mutum an mashi aure da shi da mace matar shi ce ta sunna amma wallahi ba zai iya tafiya da ita a titi ba amma yanzu wai waye mara kai ne aka yi yanzu ba zancen macen titi ba mutum zai tashi da shi daga ekwal da shi da kawar shi dama ta ake kawata ce wani lokacin ya kama hannunta ma za a yi ta tafiya a zo har ya je gidansu ko ta je gidansu ba wanda zai gani cikin yan uwanshi ko yan uwanta ya kushe wannan abu amma ya ce zamani ne ya zo da abu dole a rungume shi da hannu biyu ka gani abubuwa kullum yana ƙara ala alfasha tana ƙara buduwa kuma duniya tana ƙara rikicewa duk lokacin da alfasha ta buɗe to sai ya zamanto mu kuma cututtuka waɗanda babu su a cikin iyayenmu da kakanninmu to Allah ta'ala sai ya tajarrabar mu da su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato duk lokacin da ya zamanto alfasha ta yawaita ko to manzon Allah ce lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim da'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw hadith Abdullah dan Umar wanda yana cikin sunan na Ibn Majah wato alfasha ba za ta bayyana ba a cikin waɗansu mutane da ɗai su bayyana wannan alfasha a fili ƙarara ba jin kunya ba tsoron Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma ya yada musu wato adda'un alloba da cutattukan da babu su a cikin iyayensu da kakanninsu kaji an ce wannan cuta ga wata ƙwaya ta fito cuta ce wanda take kaza in ta kama mutum to cikin awa 24 za ta iya mishi kaza in ba ya bi kokari aka magance abu yaduwar alfasha tana janyowa yaduwar alloba da sauransu mun gane da kyau wanda hadisi akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito shi wani malami yana sharhin wannan hadisi to da aka ce hatta law salaku juhura dabbin hadda a ce za su shiga rami na damo su ma da sun shige shi da ya ce a kharaja ho turmidi turmidi ya fitar da shi ce kawai ce ya turmidi na ƙari gare shi ce da ƙari ya ce ya mai kanu da ƙari ya janyo dama ya ce da ƙari sunan ma'aika za a yi ƙari turmidi ce da ƙari ya sa ya janyo shi da gidan nashi na'am مم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي, ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من من بأقض- من بأقدارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا Na'am, hadithi na biyu a wannan babi an amso shi daga Thauban ibn Bujdat. Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Thauban ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Inna Allah zawaliyal arba. ce haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yankwane mun duniya ga baki ɗayanta, ya matse min ita a guri ɗaya. fara'aitu mashariqaha wa magharibaha wato sai da naga mahudar rana ta duniya da kuma mahadar rana sai da naga bangaren ta na yamma da bangaren ta na gabas gabaki daya wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwiya li minha zala ce haƙiƙa al'ummata wato al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato al'ummar da suka amsa kira na ma'aiki akwai wato umma ɗin kashi biyu ce akwai ummatu al'ijaba akwai ummatu da'awa to ummatul ijaba ma'aiki yake nufi ana ya ce to haƙiƙa al'umma ta waɗanda suka amsa abin da na yi kira zuwa gare shi suka yi imani suka shiga musulunci da sannun mulkinsu zai yankwane dukkan da sannu mulkinsu zai mamaye dukkan gurin da aka yankwane mun shi dukkan inda Allah ta'ala ya tattare mun shi ya matse mun shi na gani daga mahudar rana zuwa ga mahaɗata amma banda kudu da arewa mun gane sai ya zamanto yanzu yankin abin da ya shafi musulunci inda musulunci ya fi ƙarfi shine bangaren abin da ya shafi masharikul ardi da magharibuha sai ya zamanto bangaren aljanub da ashimal akwai musulmai amma ba su suka fi ƙarfi a gurin ba mun gane da kyau ma'aiki ya ce wa wuditul kanzaini al-ahmara wal abyada wato an bani waɗansu taskoki guda biyu ja da fara wato wannan alkanzaini al-ahmar taskokin nan guda biyu ma'aiki yana nufin an bashi zinari da azurfa Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka mishi wato dukiyar kaisar da kisra saboda kaisar a wannan lokacin su suka fi yawan yin ta'amuli da zinari kisra su kuma su suka fi yawan yin ta'amuli da azurfa amma a kowane bangare kana samun kowane bangare na kudi kana samun azurfa da zinari amma inda aka fi yawan yin amfani da zinari shine bangaren kaisar inda aka fi yawan yin amfani da azurfa shine bangaren kisra to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce dama da kanzu kisra da kanzu kaisar dukkaninsu kafin wato Allah subhanahu wata'ala sai ya mallaka wa musulmai su mun gane da kyau irin kama a yanzu ne a yi maganar amurka amurka ai tana daga cikin kasashe masu shauka ko to a lokacin kisra da kaisar suna daga cikin masu ƙarfi a duniya wanda ba a tunanin musulunci zai mamaye gurin to ma'aiki ya ce musu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya bani waɗannan taskokin guda biyu al'ahmar wal'abiyar al'ahmar shi ne zinari al'abiyar shi kuma ita ce azurfa wa in nisa rabbi li ummati Allah yuhlika ha bi sanatin bi ammatin amma cikin waɗansu nusakh na musulmi Allah yuhlika ha bi sanatin amma a ce haƙiƙa ne na roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala na roƙi ubangiji na li ummati dangane da al'ummata Allah yuhlika ha bi sanatin bi amma kada wato ya hallakar da ita da fari wanda yake gamamme idan aka ce sana shine fari mun gane cewa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min ath-thamarati wato sune shekaru na fari to kada Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'ummata da fari wanda ya haɗa kowa da kowa a ce gashi kawai a duniya yanzu ba inda za ka je ka samu abinci ana cikin wato matsalar abinci a ce na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya halakar da al'ummata da irin wannan matsala ɗin kamar yadda Allah ta'ala ya damƙi mutanen fir'auna da wannan matsala ko sannan kuma wa Allah yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim na roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala kada ya ɗora kada ya ɗora wa akan al'ummata aduwan makiyi min anfusihim min siwa anfusihim wanda ba daga cikinsu yake ba ya ɗora abokin adawarsu a kansu kada Allah ya ɗora makiyi mushriki arne akan musulmai fayastabiha baydatahum sai wannan mushriki wannan makiyi wanda ba na cikin al'ummata ba sai ya halitta wa kanshi baidatahum wato abinda hular kwano take rufe da shi na kawunan al'ummata mun gane cewa baida ita ce hular kwano ita ce wato ana ce mata albaida nan kuma ana ce mata almijfar kamar yadda yazo cikin hadisin Anas bin Malik wa inna rabbi yace haƙiƙa ubangiji na subhanahu wa ta'ala qala ya muhammad ya faɗa ya ce, Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. A ce haƙiƙa ne idan idan na hukunta wani hukunci, to ba wanda zai tayar da shi. Ba a tayar da shi. Wato wannan ana yana nufin alqada'ul kauni ba alqada'ul shar'i ba. Saboda alqada'ul shar'i Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunta amma kuma a samu wanda ba sa aikata wannan abu. Mun gane da cewa akwai alqada'ul shar'i akwai alqada'ul kauni. alƙada'ul kauni to hukuncin Allah ba wanda ya isa ta sayan da Allah ya kaddara duniya ta kasance waɗansu mutanen kirki waɗansu na banza ko to ba wani wanda ya isa ya canza wannan hukunci din a ce shi sai ya yi kawai a ce duniya ga baki ɗaya kowa ya zama mutumin kirki ba yanda za a yi ba zai yi ba wannan alƙada'ul kauni ne haka Allah ta'ala ya so duniya ta kasance fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wato waɗansu daga cikin bayan Allah ko za ka kawo musu dalilai dubu ka karo wani dubu ɗin ka karo waɗansu dubu bayan dubu ba za su yi imani ba haka Allah ya kaddara waɗansu kuma dalili ɗaya suke bukata a alkur'ani ko suna su yi imani da wannan abu ba bukatar sai ka kawo musu dalilai da dama saboda su Allah ya hukunta za su kasance cikin almu'minun al-khullas waɗancan su kuma Allah ta'ala bai kaddara dalilai za su amfana da su ba wa idhal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihin ana fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun mun gane da kyau amma alqada'u shar'i ana samu a tada shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan shine alqada'u shar'i kaga Allah ta'ala ya hukunta kada ku bauta wa kowa sai shi kadai amma sai zamanto an samu wujidal mushrikun an samu waɗanda suke bauta wa wani Allah. Mun gane? Yawwa. Wa inni a aɗaituka li ummatika. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da ni haƙiƙa ni na baka dangane da al'ummar taka, addu'ar da ka yi na amsa maka wata, amma wata ba amsa maka ba. Na baka game da al'ummar ka Allah uhulika hun bi sanatin bi ammatin, wato ba zan hallakar da su ba da fari wanda yake gamamme ba zan hallakar da su da fari ba wannan addu'ar da kai an amsa maka ita wa Allah usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim sannan kuma ba zan shuna ba ba zan shuna ba akan al'ummar ka in shuna musu makiya wanda ba daga cikin su suke ba fayastabiha baydatahum waɗannan makiya su halitta abin da yake ƙarƙashin furar kwano wanda aka rufe kai da ita su halitta kawunan al'ummarka su yi ta zubar da su su yi ta sare su walawi ji ta ma alaihim man bi a ƙaɓariha ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ko da waɗanda suke sassa na duniya ga baki ɗaya za su tattara akan al'ummarka ba su isa ba su kai mata farmaki ba za su iya mulkushe ta ba gane kyau man bi a ƙaɓari sama'i wal ardu kenan ya ma'ashar aljinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan hatta yakuna ba'dhum har dai sashen su zai kasance yuhliku ba'dan yana halakar da sashi to sashen wannan al'umma kenan shi zai kashe sashi sai ya zama to yakin kawai na gida ne yaƙi ne yake cin na gida ya mamaye na gida yaƙin gida kenan to haka ne yanzu lamarin da ake ciki wa yasbi ba'dhum ba'dan sashen su ya dinga riba cewa sashi irin yanayin da muke ciki an ga cewa ga sunan arnawa wanda su ya kamata a je a yaƙa amma ba a iya zuwa a yaƙar su musulmi wanda yake da'awar musulunci shi zai kashe ɗan uwan shi musulmi wanda yake da'awar musulunci saboda rashin fahimtar juna da aka yi tsakankana sai zamanto dukkan abin gabaki ɗaya ya rincaɓe kuma ba wai yankin nan ba ne kaɗai duniya ce Allah ta'ala ya jara mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am
رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي ال- وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعود فئام من أمة الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى na'am wa rawahu al-barqani fi sahihihi al-imam al-barqani ya rawaito wannan hadisi na Thauban a cikin littafinsa as-sahih wa zada yayi kare a cikin littafinsa yace wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin ma'aiki yace sani dai kadai ina jiwa al'umma ta tsoron shugabanni waɗanda suke masu batarwa shugabanni waɗanda suke masu ɓatarwa a samu limammai wanda suna ci da addini ana ganin maganarsu a addini magana ce amsasshiya amma su kuma limammai ne waɗanda suke almudillun to wannan wajen abin da ya shafi al'immatul mudillin wato za a iya samun su cikin shugabanni hakanan za a iya samun su cikin malamai shugabanni waɗanda za su dinga bayar da doka wanda dokar nan ta ci karo da dokar Allah da ta manzan shi sallallahu alaihi wasallama ko kuma malamai waɗanda suke malamai ne ba na Allah ba suna magana da yawun al'umma su bayar da doka wanda sun san wannan dokar ta saba wa aya ta alkur'ani ta saba wa hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dala ce to irin waɗannan shugabannin su nake jiwa nake jiwa al'umma ta tsoro wa idza waqa alaihim sayf ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace wa idza waqa alaihim sayf wato idan takobi ya afku akan al'ummata ya zamanto sun fara kashewa junansu ko lam yurfa ila yawmil qiyamati ba za a ɗauke wannan takobi ba ga al'umma ta har ya zuwa ranar tashin alkiyama irin yanayin da muke ciki tunda aka kashe Uthman dan Affan Allah ya ƙara yadda da shi wato tun daga wannan lokaci da aka fara kashe-kashe ku to har yanzu har yanzu wannan abin yana nan takobi kawai saran shi ake sara ake da shi kuma wanda ake sara musulmi ne kuma musulmi zai yaƙi musulmi har tashin alkiyama wato wannan yana daga cikin labarai na gaibu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aka ba shi labari da su kuma shi ma ya ba da labari za mu gani a cikin masa'il Allah ce wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin alkiyama ba za ta kasance ba ba za ta tashi ba har sai waɗansu ƙabila daga al'ummata daga cikin al'ummata sun haɗu da da mushrikai hatta yalhaqa hayyun min ummati har sai waɗansu ƙabila daga cikin al'ummata sun manne bil mushrikina da mushrikai sai an samu waɗansu jama'a daga cikin al'ummata sun je sun kwatsuwa mushrikai suna tare da su suna gaskata su kan abin da mushrikai ɗin nan suke aikatawa wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthana wato har sai an samu waɗansu jama'a fi'am su ne jama'at har sai an samu waɗansu jama'a daga cikin al'ummata waɗanda za su dinga bauta wa gumaka wa annahu sai kunu fi ummati kazzabuna salasun ma'aiki ya ce haƙiƙa yadda lamarin yake da sannu za a samu tatattun makaryata guda talatin a cikin al'ummata tatattun makaryata wanda sun gwanance wajen ƙarya kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowane ɗaya daga cikin waɗannan makaryata talatin ɗin kowanne yana raya cewa shi annabi ne Allah ta'ala ya turo shi wa ana khatamun nabiyyin ma'aiki ya ce ni ne cikamakon annabawa la nabiyya ba'adi ba wani annabi bayana cikin waɗansu daga cikin waɗanda suke tatattun makaryatan ne wani ya fito ya ce shi annabi ne ya ce kuma ya annabi ya ba da labari game da zawar shi aka ce ta ina ka samu ya ce a ce ba ku ji annabi ya ce wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakon annabawa ce la nabiya ba adi ya ce to aini suna na la ya ce to da ya ce suna na la ya ce to ya ce la nabiyun ba adi ya ce la annabi ne bayana ya zama za ta taba karita kuwa ana na irin su an si irin su musailima a soyan ana na har yanzu kuma ana samun masu da'awar wannan annabta shi wanda ya yi barara kanshi da cewa shi laɗin to a lokaci ɗaya an yi waɗansu wanda guda biyu kowanne ya da'awar annabta shi ɗayan sai ce shi bai turo wannan ba ya ce ƙarya kake nima bin turo ka ba shi ɗaya yake da awar mashi shi ne Allah ce ƙarya ce ka zaba in ni lamu ursulfu ban turo shi ba ƙarya yake muni ko da gaske suke abuwa wallahi ƙaryar da suke sheƙa ko kuma ba wai zancen in suka yi ƙaryar ba ba a samun mai gaskata su ana suna samun mabiya aili kulli saqiqatin laqiqatun duk abin da za ka kai shi jubji ka yadda shi ka gama amfani da shi ko to shi kuma wani a rannan abin wannan sabo ne a gure shi zai yi amfani da shi ka ɗauki shara ka je ka zubda ta a jubji ba ta da amfani a gidanka in ka barta za ta iya zamantowa guba ce wanda za ta cutar da kai amma wani zai zo shi da shara ta zai zo tashi ya cika ya kai gonar shi za ta mai amfani taki ne mun gane da kyau Allah ce wala tazalu da'ifatun min ummati wato ɗa'ifatun min ummati waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba mansuratan alal haƙi halin kasancewarsu suna ababen taimakawa akan gaskiyar da suke kai Allah ta'ala zai taimaka musu la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su yake taimaka musu ba zai cutar da su ba wala man khalafahum hakanan wanda ya saba musu wanda baya tare da su ba zai cutar da su ba hatta ya atiya amurullahi tabaraka wa ta'ala hadde al'amarin Ubangiji tabaraka wanda alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya ɗaukaka har dai al'amarin Ubangiji ya zo shi. Wato wannan ita ce a ɗa'ifatul mansura kenan. A ɗa'ifatul mansura ba yanda za a ce gashi yau an wayi gari babu waɗansu jama'a wanda suke tsaye tsayin daka akan baiwa addini na musulunci kariya. Sai dai kuma su ne ɗalilun ɗalilun yawanci dama ƙilla su ne ake samun nagarta a ciki za ga yin Allah ce walakin na aka tsarahun to kalka yi tambaya akan ƙarshen ƙarshen ba za a rufe shi da daɗi ba walakin na aka tsarahun ko ka ji an ce ya ji haluna wa ma yi uminu aka tsarun nasu illa wa mushrikuna walakin na katsiran minhum fasikun minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasikuna inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikina a sheikh nasiruddin al-albani yace nahnu ma ad-dalil naduru ma'ahu aina ma dara mu muna tare da alqur'ani da sunna muna tare da shi duk inda yake waya in ya shiga can mu ba ciki za mu shiga in ya fito hutowa za mu to haka ya kamata dama alhaqqu ma wafaqa alhaqqa walau kunta wahdaka aljama'atu ma wafaqa alhaqqa walau kunta wahdaka in aka ce aljama'a shine abin da ya dace da alkur'ani da sunna ko da kai kadai ne kake da wannan fahimta din a kewayenku to kada ka yi tunanin cewa kai yanzu ka zamanto ka zo da sabon al'amari a waɗanda ba sa kan gaskiya su ne suka zo da sabon al'amari idan ka yi haƙuri za ka samu al'atuba biyu uku hudu biyar kuma ba wai aibu ba ne don ka gama rayuwarka a gurin da kake baka samu ba mabiyi ɗaya ma ba shi yake nuni akan Allah ta'ala ba zai amshi aikinka ba gashi nan a hadisin da muka karanta na Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da da shi wanda yana cikin Bukhari da Muslim da Allah ya ce uridata alayya al-umam waja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyani yamurruna ma'ahum ar-rahab wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad ga annabin da ba shi da kowa ma shi a bayan shi kaga ashe ba abun kumiya bane dan ka gama lokacinka ga baki ɗaya ka shekara goma sha biyar ashirin kana da'awa baka sabu mutum ɗaya ma amma dai kai kana nan akan abin da kake kai din nan baka canza ba mun gane shi da Allah ta'ala ya siffanta imamul muwahhidina kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikina kaji Allah ta'ala wanke shi na'am فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وهي أهمها وهي ما معنى- أهم.
وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين أو قولهم إلا نعم قول نعم قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين na'am to shikenan a a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su da mas'ala ta farko da ta biyu da ta uku ba buƙatar sai mun yi bayani akan su Arrabi'a mas'ala ta hudu wahiya ahammuha ita ce mas'alar da tafi kowace mas'ala muhimmanci a wannan babi. Ma ma'anar imani bil jibti wa taghuti fi hadha al mawdi'. Menene ma'anar imani da al jibt? Yin imani da gunki da kuma taghutu a wannan guri a wannan ayar da Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. hal huwa i'tiqadu qalbin shin kudiri ne na zuci mutun ya kudirce a zuciyar shi aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a ba'dha haka ne ko ko kuma shine mutun ya yi muwafaka ga waɗanda suke bautawa gunki suke bautawa tagutu sashen su da sashi da kuma cewa sun san da cewa gunki din rugujajjiya ce to wannan ayar lokacin da ta sauko akwai ka'abun al-ashraf wanda ɗaya ne daga cikin yahudawa manya-manya ya kawo mutanen maka ziyara sai suka zo suka ce mishi to malam ka'abu ko dai kuna daga cikin manyan malamai a duniya yanzu wanda ana ji da maganar ku wai tsakankanin mu masu shayar da alhazai masu kula da ɗakin Allah masu kula da waɗanda suka zo suke kewaye ɗakin Allah suke shayar da su suke musu hidima. Shin mu ne muke kan hanya wanda cike ta gari ko kuma a'a wancan yaron bara gurbi? Muhammadu wanda ya fito, yanzu ya zo shi ya zagi iyayen shi, ya zagi kakannin shi, ya raba zumunci tsakankaninmu da mutanen shi, ko shi ne ya fi hanya mai kyau. kuma su- shi kuma ha sun san da cewa ya san da cewa kuma suna bauta wa dagutu shine Allah ta'ala ce wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladina amanu sabila ce to ai kun fi shi ku da kuke shayar da alhazai wani abin da kuke aikata na bautar wani Allah ai ba mai girma bane in aka hada shi da wannan zumunci da ya yanki Mm, to kaji fa to kaga ashe Mm. to ai ba wani wani ba kiyasi bane wannan kiyasi ai kiyasi ne na shirme ya za a hada bautar wani Allah da yankewa zumunci ai mutumin da ya yanke zumunci a kaddara bayan yanke zumunci laifin shi bai kai ba laifin wanda yake mai shirka saboda mai shirka shi tudurwa ne in ya mutu kawai dan wuta ne la mahalata eh kowa ya mushi ɗaya ba zai shiga aljanna ba amma shi kuma mutumin da ya yanke zumunta ko zai samu rahama a wajen Allah saboda kamar yadda hadisin Abu Huraira da Hudhaifa ibn Liman ya nuna wanda yana cikin sayo Muslim to sallu amanatu war rahim fa taquma li jambati sirati fa yamurru awwalukum kal barqi Abu Huraira ce qultu bi abi anta wa ummi ya rasul ayyu shay'in kamar al barqi qala alam taraw ila al ila al barqi kayfa yamurru wa yaju fi darfati ayna yana cikin sayo Muslim Mas'ala ta biyar qauluhum innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minina faɗarsu da suka ce innal kufara wato in aka ce ƙauluhu to sai a ce inna saboda ƙaulu yana daga cikin gurin da ake zauwa da inna ba za a zo da anna ba shine inda ya ta zo bayan alƙaul ƙala inni abdullahi mun gane da kyau yawwa ƙala inni wa wa wa me yake cada yawwa wa ƙauluhum inna qatalnal masai saboda marasa yawwa shine kamar yadda dan malik wannan imamu al-hariri yake cewa wa inna bil kasrati ummul ahrufi ta'ti ma al qawli wa ba'd al half wato inna akwai guraren da take kebantar zarwa da su zaka ce inna kaza ko to in kace ahlifu billahi ba zaka ce anna fulana ba sai dai kace inna ma al halfi tare da rantsuwa wallahi inna fulanan kaza qultu inna fulanan kaza inna kaza ba za a ce anna ba yawwa mun gane da kyau to kuma akwai guraren da ita ma anna take keɓanta da shi wanda in ka zo da inna a gurin ka kuskure kaga irin kamar daga ce wala ya hazunka qawluhum ba za ka ce anna ba sai ka ce me innal izzata lillahi jami'a to wannan wannan bangaren nahwu za mu tafi can to amma wajen wala ya hazunka qawluhum innal izzata idan ka ɗauki ƙauluhum innal izzata ba haka yake nufi ba mun gane da kyau a'a wala ya hazunka ƙauluhum jumla ce wanda take mustaqilla innal izzata lillahi jumla ce wanda take musta'anafa mun gane da kyau yace fadar su da suka ce haƙiƙa kafirai allazina ya'rifuna kufrahum waɗanda suka san kafircin su sun san da cewa kafirai ne wa suka ce ahda sabilan minal mu'minina su ne mafi kyawun hanya sama da mumine sun fi mumine hanya wanda take mai kyau na'am السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر أصل الصحابة وتبعه فئام كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم شيكنا مسألة تشدة wahiyar maqsud bi tarjama ita ce abin da ake nufi da wato wannan babe da aka buga da wannan wannan babe tarjama yana iya zawa da ma'anar albab shi yasa za ga an ce fiqhul bukhari fi tarajumihi wato fi abwabihi kenan yawwa ita ce a tarjama kuma a tarjama tana zawa da ma'anar bayani akan malami sunan malami da kaza da kaza din shi ana cewa tarjamatu fulani mun gane da kyau yawwa shine za ku ga cewa wajen tarajumus sahaba shine labarin su kenan to abinda ake nufi da wannan babi anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma wato haƙiƙa bautar wani Allah ba makawa za a same shi a cikin wannan al'umma kama taqarrara fi hadisi abi sa'idin fi jumu'in kathira wato kamar yanda ya gabata ya tabbata a cikin hadisin abu sa'idin al-khudri wato za a samu wannan a cikin jama'a mai yawa cikin al'umma ta ma'aiki da tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu al yahud wan nasara qala faman as-sabi'a mas'ala ta bakwai tasrihuhu bi wuqu'iha wato bayyanawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a fili karara da afkuwar bauta wa wani Allah a ani abin da nake nufi ibadatul awthani fi hadhihi al-umma bautar gumaka a cikin wannan al'umma athamina mas'ala ta takwas al'ajabul ujab mamaki abin mamaki mai girma khuruju man yadda'i nubuwata wato bayyanar fitowar waɗanda suke da'awar annabta mithlu al-mukhtar misalin mukhtar ibnu abi ubaida al-thaqafi ma takallumihi bi shahadatayn dama irin wani ainihin mutum zai yi da'awar annabta kai tsaye ba zai fito bai ce shi bai yadda da annabi ba sai da yayi magana yayi zance da cewa yayi imani da Allah yayi zance da kalmar shahada guda biyu yayi furuci da kalmar shahada guda biyu wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-umma sannan kuma ya bayyana a fili karara cewa shi ma yana ɗaya daga cikin wannan al'umma din wa anna rasula haqqun kuma ya tabbatar da cewa annabi madana sallama jakadan Allah gaskiya ne wa anna al-qur'ana haqqun kuma al-qur'ani gaskiya ne ba tumasance a cikin shi wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyina a cikin al-qur'ani kuma akwai cewa lalle annabi muhammadu shine cikamakon annabawa wa ma hada yusaddaqu fi hada kulli kuma duk da haka shi din yayi imani da haka kuma ya fito yayin da awar annabta kuma aka gaskata shi mun gane da kyau ma at-tadaddil wadihi tare da wannan kishiyoyi waɗanda suke a fili karara at-tadad shine kishiya eh fari a ce baki mun gane da kyau gabas a ce yamma gaba a ce baya وقد خرج المختار واتو حقيقة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي يا بينا في آخر أصل الصحابة أقرشان زامن الصحابي أقرشان زامن الصحابي يفتو inda ya yada fitinarsa a wannan lokacin ya yada ta can wajen kufa da sauransu wata biya hufi amun kathira sai zamanto an samu jama'a mai yawa suka bi shi kan cewa shi ma sa'a shi ma annabi ne ya samu mabiya kuma a tasi'a mas'ala ta tara albisharatu bi anna alhaqqa la yazulu bil kulliyya wato bayar da albishir mai girma cewa hakika gaskiya ba ta gushewa kacokam dinta a ce babu mutanen gaskiya a yanzu kama zala fi ma mata kamar yanda gaskiya ta gushe cikin al'umman da suka gabata a wannan al'umma din sai dai a samu karamcin su amma dai akwai su ba za ta gushe ba za su gushe ba bal bari dai la tazalu alaihi da'ifatun wato waɗansu jama'a na wannan al'ummar ba za su gushe ba akan gaskiya din rintsi din wahala Matsala ta goma, al'ayatul uzma aya wanda take mai girma, annahum ma qillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Wato duk da karamcinsu wanda ya tabar da su da wanda ya saba musu baya cutar da su. Wato duk yanda suke da ‘yan kaɗan ne su a kowane zamani. To amma kuma wanda ya tabar da su, wanda ya ƙi barin taimakonsu, wanda ya bar taimakonsu bai taimaka musu ba. Baya cutar da su, haka wanda ya saba musu baya cutar da su. Na'am.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إذا جاء بالساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة من منها أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان
الحادية عشرة مسألة تقوم شادية أتكون ونن بابي أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة وتحقيق ونن شرطي نتوى بدأ rasa ba mutanen kirki a cikin wannan al'umma yana kasancewa ne har ya zuwa tashin alkiyama har ya zuwa daf da tashin alkiyama wato kafin tashin alkiyama za a dan samu wani dan lokaci kankane wanda zai zamanto dukkansu fandararru ne lalatattu ne ba mutanen kirki ba musulmai a ciki الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو ما فيه من الآيات العظيمة واتو أبن ديكي تكون وانا حديثي na ayoyi waɗanda suke masu girma minaha yana daga cikin ayoyi masu girma na wannan hadisi ikhbaruhu sallallahu alaihi wa sallama bi anna Allah zawalahu al-mashariq wal magharib wato bayarwar da labarin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayar na cewa hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya yankwane mishi mahudar rana da mahadarta ya tattaro mishi su a guri daya wa akhbara bi ma'ana zalika ya bada labari da ma'anar wannan din ya zamanto hatta al'ummarsa mulkinta sai ya kai duk inda Allah ta'ala ya tattaro mishin nan fawaka kama akhbara kuma hakan din ya afu kamar yadda ma'aiki ya bada labari bi khilafil janubi wa shimal sabanin kudu da arewa wato su wannan abun bai zamanto kamar yadda yake masharikul ardi wa magaribaha ba wa ikhbaruhu bi annahu u'diya al-kanzaini da kuma yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa hakika an bashi taskoci guda biyu al'ahmar wal'abiyar wa ikhbaruhu bi ijabati da'awatihi li ummatihi filisnataini da kuma yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'ar shi wanda ya game da al'ummarsa addu'o'i uku da ya to Allah ya amshi guda biyu wa ikhbaruhu bi annahu muni'a thalitha da kuma labarin da ma'aiki ya bada na cewa an hana shi addu'ar ta uku ba amsa mai ita ba na cewa kada Allah ta'ala ya sanya yakinsu a tsakankaninsu Allah ya ja'ala ba a sahun bainahun fa mana'aniha kamar yadda ya faɗa a cikin hadithin sa'ad yana cikin sunan na na na, na Abu Dawud wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi da kuma labarin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bada na afkuwar takobi a cikin wannan al'umma wa annahu la yurfa'u idza waqa cewa hakika takobi ba za a doke shi ba idan ya afku in dai ya afku juna wato sun fara yakar junansu to ba za a ɗauke shi ba har ya zuwa tashin alkyama wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dan da kuma labarin da ma'aiki ya bayar na cewa wato sashen al'umma su za su dinga hallakar da sashi wa yasbi ba'duhum ba'dan sashen su ya dinga riba cewa sashi wa sabi ba'dihim ba'dan wato da riba cewa sashen su ga sashi wa khawfuhu ala ummatihi min al-a'immati al-mudillina da kuma tsoron shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan al'ummarsa daga shugabanni waɗanda suke masu batarwa wa ikhbaruhu bi zuhuri al-mutanabbi'ina fi hadhihi al-umma da kuma bayar da labarin shi da yayi da bayyanar waɗanda za su dinga da'awar annabta a cikin wannan al'umma wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansura da kuma bayar da labarin shi da yayi da wanzuwar jama'a wanda take abar taimakawa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu hadha waqa wala yace dukkan waɗannan abubuwan da wato ma'aiki ya ambata ya afku a nasi karara na sunna ta ma'aiki a duniya ma anna kulla wahidatin minha tare da cewa hakika kowace ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata abu ma yakunu fil uqul wato shine mafi nesar abin da yake iya kasancewa a hankalci hankali ba zai iya doka ba yadda waɗansu labaran za ga cewa ya ne za a ce al'ummar ma'aiki ta ci nasara akan kaza akan kaza a lokaci kaza da lokaci kaza to amma sai da ya afu kamar yadda ma'aiki din ya bada labari mas'ala ta sha uku hasrul khawfi ala ummatihi min al-a'immati al-mudillin yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya takaita tsoron da yake a kan al'ummarsa daga shugabanni waɗanda suke masu ɓatarwa, batattun shugabanni ko masu ɓatar da bayin Allah. Arrabi'ata ashara mas'ala ta goma sha hudu a tambihu ala ma'ana ibadatul awthan wato faɗakarwa akan ma'anar bauta wa gumaka. A ga wannan shi ne ƙarshen baban nan ku? Yaya haƙuri karatun ya zo shi da gauga saboda lokacin ba zai ba da damar a yi tafsil ɗin ba. abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik